بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talatin ga watan rabi'ul akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu arba'in da uku bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba satin da ya gabata mun tsaya ƙarshen suratu fadir yau za mu tashi farkon suratu yasin ita ce sura ta talatin da tara idan ka faro irge daga sama talatin da shida abuwan ita ce sura talatin da shidan ka faro irge daga sama sannan tana da ayoyi guda tamanin da uku wasu kuma suka ce tana da ayoyi tamanin da biyu ayoyi tamanin da biyu a gurin mutanen kuba sauran malamai kuma ayoyi tamanin da uku sannan wannan sura ce makiya kamar yadda jumhur suka tafi akan cewa sura ce makiya sai dai an sami wata magana da cikin maganganu na Abdullahi da Abbas da yake cewa gaba ɗayan ta makiya ce amma akwai aya ɗaya da ita madaniya ce kamar wanda za mu biya nan gaba kaɗan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu saboda za mu ji abin da ya fara ƙarƙashin ayar to sai yake ganin wato wasu ke ganin wannan ayar ɗan madina ce kai akwai ma wanda yake ganin gaba ɗayan ta ita suran madaniya kamar Abu Sulaiman al-Dimashqi shi a ra'ayin da yana ganin sura ce madaniya wanda shine zance mafi rauni a cikin maganganun da aka yi zancen da yake inganci surati yasin sura ce makkiya wato an saukar da ita lokacin annabi alaihi salatu wasalam yana makka da yi hijira da wato ya yi hijira da bai koma madina ba a daidai lokacin aka saukar da ita muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biya ta daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu ji bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
bayan bismillah Allah madaukakin sarki ya hude da ya fi wato da ya da sini wannan ta a farkon suratul baqara malaman tafsiri sun yi bayani akan abin da ake nufi da wannan huruful muqatta'a din surorin da suka fara da wayannan kuraman baki surori ne guda 29 alqur'ani akwai wanda sun fara da harafi daya akwai ne biyu akwai ne uku akwai ne hudu akwai ne biyar kamar nun da qaf wayannan duk sun fara da guda ɗaya ɗaya haka nan masu biyu idan ka dauki yasi ita ma ta fara da guda biyu sannan akwai masu uku alif lam mim alif lam ra akwai masu hudu alif lam mim ra akwai masu biyar irin su kaf haya ayyun sadi duk ire-iren waɗannan dukkan su ma'ana ɗaya malamai suke bayarwa in kana so ka faɗaɗa in ka koma cikin fatawul gadi na shaukani za ka yana kama ganganin malamai gaba ɗaya akan abin da suke faɗa akan hurufin muqadda amma mun sha faɗa cewa zancen da ya fi inganci shine magana cewa Allahu a'lamu bi muradihi bidali Allah madaukakin sarki shi ya san da yake nufi da wannan harafan sannan magana ta biyu mai kwari shi ne na cewa janyo hankalin kafirai ake cewa tunda an kalubalance ku ku kawo Qur'ani gaba daya kun kasa aka dawo sura goma aka da aya daya to tunda duk kun kasa bari a gaya muku a baku ta ta amsa cewa harafan da ake amfani da su wajen Qur'anin nan shine harafan da kun san su shine wanda suke na huruful mabani daga alifin ne zuwa ya'u misali da yattin sa hadda ya akwai shi kuma ku ɗebo irin su kai to wannan zancen na biyu shine ne gun wancan amma magana cewa ya fi suna annabi alaihi salatu wassalam ne ko kuma ya fi sunan Allah ne ko kuma ya fi ya din tana nufin kaza shi din tana nufin kaza gaba ɗaya wai ne ijtihadi ne na wasu malaman ma anzalallahu biha min sultan abin da yake daidai shine kawai kace Allah shi ya san me yake nufi da wannan domin daga cikin maganganun za ga akwai wanda shi za su sun take rantsuwa ce cewa ya sun saboda suna ganin sun rantsi da Allah ya sun kaza a cikin abubuwan nan duwa sai na ga a cikin maganganun Imam Malik shi ma yana da wannan fahimta cewa ya sun sunan Allah ne amma abin da yake ya fi inganci shine daidai yake da alif lam mim da alif lam ra da nun da kaf da sad duk Allah shi ya bawa kansa sani cewa da wannan ma'anar to sai ma'anar ba da ake kawo ake sunan annabi alaihi salatu wassalam shi ma ya fi shi ma bai inganta haka ba sai Allah ya ce wal qur'ani al hakim Allah yana rantsuwa da al qur'ani al hakim wanda yake mai hikima wanda yake an rubuta shi ne cikin tsari kitabul uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir shine al hakim da هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب shine dai wato kyakkyawan tsari da Allah madaukakin sarki ne na wajen saukar da alqur'ani shine hikimar da ake magana nan shine wal qur'an al hakim malai yace ai al muhkam alladhi la ya'tihi al batil min bayni yadayhi wa la min khalfi shine littafin da barna ta gaba da baya ba ta zuwa masa a yau aka samu wani daga cikin mutane ya dau aya ɗaya tisa a cikin suratul azab ko suratul ankabut ko suratul daud ko wata sura ya tuta yara kanana ne za su gano cewa wannan qur'ani akwai yara saboda Allah ya alƙawarin cewa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun sannan kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfi yadina Allah madaukakin sarki yace innaka ayya muhammad lalle kai annabin Allah laminal mursalin lalle innaka ka duba tauhidi tabbas kai la ya kawo lamul qasam Allah ya rantse da zakin sa cewa lalle tabbas kana cikin manzanni iya innaka kawai ta isa karbi amma sai da Allah ya kara da wannan to malai kace Allah yana mayarwa da kafirai martani saboda sun karyata annabi alaihi salatu wasallam karshen suratul ra'd wa yaqulu alladhina kafaru lasta murtala sai Allah madaukakin sarki yace ni kul kafa billahi baini wa bainakum shahidan yace man indahu ilmul kitab wannan ayar ta karshe ita ce ta karfafa wannan gabar ta biyu cewa kafirai suna cewa kai ba annabin Allah bane kai ba manzo bane da Allah ya ya aiko ka yace kafa billahi baini wa bainakum shahida kace da su Allah ya yi zama shaida tsakanina da su yanzu a nan gurin ya ishe shi da kobe saboda domin ya ce innaka la min al mursalina dan ne tabbas kana cikin manzanni kai kaga ya ruce wannan maganar da dace cewa shi ba manzo bane lakka mursala sai Allah yake innaka la min al mursalina kin ce kai ba manzo bane Allah yake lalle kai manzo ne to shi Allah madaukakin sarki yake ni na isa sai da tsakaninka da su ومن عنده علم الكتاب haka nan duk wanda yake da ilimin littafi na da da ne yanzu ya san kai manzo ne waɗanda suka zo a baya su karanta taura da kyau sai karanta injila da kyau sun san wannan annabin da Allah ya turo lalle annabin Allah ne haka nan wanda suka karanta alqur'ani sun tabbatar da cewa shi annabin Allah ne to shine innaka laminal mursalin yace ala siratin mustaqim kana kan hanya wadda take mai fadi mai kakkiya kuma mai fadi malai da yi alaman hajjin wadinin tsawi yana kan wani tsari da kuma addini mai tsakke wa shari'in mustaqimin da shari'a wadda take miƙaƙiya ita ba me yasa aka faɗi wannan saboda addinin musulunci yana da faɗi idan kaga mutum yana takura a musulunci to bai karanta shi da kyau ba domin a musulunci kaga yanzu da aka baka ce kai sallah sai Allah madaukakin sarki ya baka damar cewa idan ba za ka iya sallar ba ba mutum ya musulunta ba zai iya karatun sallah ba sai aka ce a baki abu mai sauki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar in ya miƙe shi ne kun yaji fatiha da sura iya wannan za ku koya mar a matsayin sa na sabon musulunta ita zai biya raka farko ta biyu ma ita zai biya in ma iya subhanallah ya rike ku ce ya biya sai ta kadai ya tafi sallar ta kaga wannan siratin mustaqimi kenan wato hanya wadda take mai fadi wadda in babu wannan za a yi wannan in kaga mutum ya makale guri ɗaya to bai sani ba iya nan ya tsaya ya sani to shine siratin mustaqimi sannan wanda yake musulmi ma ya iya sallar sosai lokacin da yazo ya kasa sai aka ragonta wa aka ce ya sako idan ba zai iya yaje ba hadisi Imran bin Hussein annabi alaihi salatu wasallam yake salli qa'iman fa in lam tastadi fa qa'idan fa in lam fa in lam tastadi fa ala jambi haka annabi ya faɗa to kai sallar ka je in ba za ka iya ba kai a zauri in ba za ka iya ba kai a sakin jide wannan fadin jara'a musulunci kenan kaga ba a matsayi an ce dole sannan idan mutum ya tashi yin tafiya sai ya rage sallarsa daga hudu ta koma biyu wannan duk fadin idan ruwa babu ruwa sai mutum ya amfani da kasa ko ko dutse ya yi baba idan ba shi da lafiya ba zai iya taɓa ruwa ba ko likita ya gaya mar ya amfani da dutse ko kasa ya yi taimama duk wannan fadin musulunci kenan to shine abin da ake magana anan cewa ala siratin mustaqim wato wa addinin musulunci hanya ce to dar amma fa tana da fadi da zarar ka takura a wannan gurin sai Allah ya baka wani canjin na daban to shine ala siratin mustaqim sai Allah yake tanzilal aziz rahim wannan qur'ani kamar ka tambaya domin akwai kira da take tanzilu al aziz rahim kamar wato anabi wato karanta wani da za ga dan maye anan tanzilul aziz rahim yake haka yake kuma da a warki saboda haka idan ya zo ka to nan akwai abin da ake kaddarawa wannan kabar ne in ya zama tanzilu ya zama kabar to ina mubtada din kaddara shi ake ya zama huwa tanzilun azizur rahim lalle shi wannan alqur'anin wato saukakke ne daga ubangiji al-aziz wanda ya fi karfin kowa al-rahim kuma mai jin kai ya Allah yake ne litunzira qauman Allah ya saukar da Qur'ani ne don yi gargadi ga wasu mutane ma unzira aba'uhum irin wato da irin fassara biyu zaka yi da irin abin da aka yi wa iyayensu gargadi ne ko kuma dan kai gargadi da irin abin da ba a taba yi wa iyayensu da kakanninsu gargadi da irin sa ba shine qur'ani kaga nan kai faɗi wannan fassara ta biyu kai da ma din nafiya ta kuri cewa fa hum ghafiluna suna cikin rakkana in tunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum gafilun sai Allah yake ne laqad haqqal qawl hakika azaba ta tabbata shine laqad haqqal qawl wato hakika azaba ta tabbata ala aktsari ma kan mabiya yau domin musu waje sun kiji fa hum la yu'minuna kuma ko da dai su ba za su yi imani ba to wannan wato abinda ba ya kawo anan alqawlu ibnu jarir tabari yace abin da ake nufi da alqawlu shine laqad wajaba al'azabu ala aktarin bi anna Allah qad hatama alaihim bi ummil kitab annahum la yu'minun cewa azaba ta tabbata kan saboda Allah ya yanke cewa ji alqur'ani cewa ba fa za su yi imani ba sannan malamai ce sai duk inda kaji kalimatu al'azab alqawlu kalimatu rabbika a qur'ani to azaba yake ne alqawlu kalimatu al'azab kalimatu rabbika duk inda ka ji wayannan azaba ake ni misali ka dauko wajen magana alƙawli ka koma a cikin surati yasin din da zamu zo nan gaba yake cewa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la in huwa illa dhikrun liqaumin yu'minun liyunzira man kana hayyan yake ni wa yahiqqa alqawlu fa ay wa yahiqqa al'azabu 'ala al-kafirin an fahimta da jago ko kuma ka koma banda wannan ma'ana ka koma cikin karshen suratul hud inda yake magana akan kalimatul azab ko kalimatu rabbika cewa wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk sai ce wani wani zalika khalaqahum sai ce ne wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in idan ka koma ga alqur'ani irin wayannan ma'anonin ka duba a zuwa bayan na malam shanki za ga yana tar hado ba sai ji Allah ya masa miza a wannan abubuwan sai ta ɗebo ma ayoyi da za su fassara wannan ayar da kake magana a kai saboda haka kaga kalimatu rabbika ita ma azaba take ni kalimatu azab azaba take ni haka na wato alqaulu shi ma azaba yake ni laqad haqqal qawlu ala kalim hakika azaba ta tabbata akan mabiya yawan su fa hum la yu'minuna saboda wasu imani ba sai Allah yake ni إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Allah madaukakin sarki yace inna ja'alna fi a'naqihim aglala hakika mun sanya wasu ukumi a wuyo- a wuyayensu kowanne ɗaya daga cikin su Allah ya sanya ukumi wani tsauri a wuyansu shine aglalan din fahiya ila al-azqan kuma aka matsar da hannayensu zuwa ga haɓoɓinsu fahum muqma'una suna masu ɗaga kawukansu shine dauri wato aglalan shine dauri a haka mutum a sabar hannu a karkashin hannun dama da karkashin haɓar dama hannun hagu da karkashin haɓar hagu sai a daure a haka haka shine wato wannan fahu muqmahuna kaga wanda aka yi haka aka daure ai ba zai iya tofiyar da wuya ba shine fahu muqmahun shine suke cewa kama alba'i idan raƙumi ya daga wuyansa a cikin rairayi lokacin da ya ji zafi sai a ce kama alba'i wani raƙumin ya ɗaga wuyansa to haka za a yi wa ‘yan wuta ranar alkiyama za a haɗa hannunsu da ƙarƙashin haɓarsa a ɗaure yadda ba za su iya lankwasar da wuyan ba to shi ne fahim makuma auna suna dirku suna ɗage da kawukan shi ne mala a nan cewa inna ja'alna ha'ula il mahsum alaihim bi shiqa nisbatuhum ila al-wusul ila al-huda ka nisbati man ju'ina fi uluqihi jum Allah madaukakin sarki yayi wannan bayanin an kawo cikin mummuna yanayin da za su je kamar wanda aka daurawa wani abu aka haɗa hannunsa da wuyansa aka daure domin ya dandana azaba shine ma ne yake ma wuluqihi ta ta rakani a sanya hannun mutum karkashin haba farka ba ra'su ya kaga kai fasara mukuma hanji a ce mutum mukuma fahum mukuma una al mukuma shine huwa rafi'u ra'su wanda ya daga kansa kamar yadda ummu zar'in take cewa in za ku iya tunowa hadisin ummu zar'in ga wanda suka biya shi dogon hadisi wanda annabi alaihi salatu wassalam wato um, um, ya ba da wani labari hadisin ummu zar'in mata goma sha ɗaya ita ummu zar'in ai kaga bayan ta rabu da shi abu zar'in ta auri wani bawan Allah da ta zo tana bayani cewa wato inni ashrabu fa arwa an fahimta da kyau ko ina shan ruwa ko wa ajrabu fa aka kamma ina sha ina ci na koji abinda take wa da misali to mijina da na baro saboda yadda nake jin dadi a gidansa idan na ci na koji ko waya na bana iya ajiyewa domin umma ture ne nake take saboda tsaba koji cewa ba ka iya saboda abincin wai ya zo har makogwaro saboda koji shine ashrabu fa aka kamma abin da take magana a kai kenan dan ta yi tsohon mijinta ai ajrabu fa arwa wa arfa ra'ati ya hani'an wa tarawiyan tace ina sha na koji in daga kaina saboda godiya ga Allah madaukakin sarki kuma da tsaba koji to shine dai wato wahu kuma hula inna ja'alna fi anati wa aglalan fayya ila al-adqani wa hum muqmahun ko inda Allah yake wala taj'al yadaka maglulatan ila ulul kaga wannan yana ishara ne zuwa garowa Allah yake kada ka sanya hannunka a a makala a wuyanka shine ne hannun jarirai wanda zai makala hannu gaba ɗaya mara kyauta shi yake gaya wannan Allah yake to kada kai haka wala taj'al yadaka maglulatan ila unuqika mai fahim mukuma huna dai shine rafi'u ruhusahum sun daga hannayensu zuwa ga sama wa aidihim mawdu'a ala afwahihim hannayensu na kan wato bakunan fahum magluluna an kulli khairi an kare su an hada su yin kowane irin alkhairi saboda ba su da niyyar yin alkhairi sai Allah yake ni
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فذكره بمغفرة وأجر كريم Allah madaukakin sarki yace wa sawa'un waja'alna min bayni aydihim saddan sai muka sanya wato wani shamaki a gaban su wa min khalfihim daga bayan su ma saddan muka sanya wani shamakin wanda zai hana su gane gaskiya Allah madaukakin sarki yace fa abikainahu sai muka lullube idanun su fa hum la yusiruna ba sa ganin gaskiya saboda ba ita suke nema ba Allah yake mun sanya musu shamaki gaba da baya sai yake wa tawawul alaihim duk ɗaya ne a gare su su wayannan mutanen da ake magana a kan a an zarta mu ko dai kai musu wa'azi am lam tunzirhum ko kar kai musu la yu'minuna ba za su taba yi ba ba su taba imani ba inna ma tunziru man ittaba adh-dhikra kadai wanda yake bin azzikir wanda yake bin tsarin alqur'ani yake wa'azi wanda yake da alqur'ani da yake hannunka ba cewa annabi Allah ne ya aiko shi da shi ai shi za ka yi wa'azi amma wanda da yake da shi ban ka zo ka gaya mai shi ma ai tatsuniya zai dauka ko labarai kawai a gurin a wato a gurin ka kake dawo masa to shine inna ma tunziru man ittaba azzikra wa khashiya rahmana bil ghaib kuma yake tsoron ubangiji a baki bai taba ganin Allah ba kuma ya yarda akwai bai taba ganin aljanna da wuta ba kuma ya yarda akwai shine alladina yu'minuna bil ghaib wanda suke imani da abin da yake baki ba mu ga Allah ba bamu ga annabi alaihi salatu wasalam ba bamu ga wuta ba bamu ga aljanna ba bamu ga malaikan mutuwa ba amma duk mun yarda akwai wannan shine al-imani bil ghaibi Allah yake fa bakiru bi maghfirati to wanda ya samu kansa a wannan yanayi kai ba albishir da wata gafara wa ajrin da kuma lada karimi wanda yake wato mai daraja a gurin Allah madaukakin sarki nan waje Allah min bayni ajihim saddan ai anil haqi mun toje shugabarin gane gaskiya inji mujahid wa min qalbihim saddan mujahidi yace har yau bi anil haqi me yasa bawun mutaraddidin domin suna kokonto amma imam katada yace abdalala yake ne mun sanya bata a gaban su bayan su ma mun ƙara sanya bata fa abi kaina wa ai abi kaina absaru ma anil haqi mun toke fitsawa to idanun su gabarin gaskiya fa hum la yusiruna ai fa hum la yantabi'una bi khairin wa la yahtaduna ilayhi ba ta amfanuwa da kowane ila alkhairi sannan kuma ba ta kiruwa zuwa gare shi ibn jarir tabari yana da ruwaya daga abdullahi da abbas yana cewa fa abi saylahum bil ayn bil ayn al muhmala fa ashaynahu ya karanta a wata qira'a yakun fa abi saylahum sai ce fa ashaynahu ibn abbas ya ji haka amina da isha wa huwa dawa'un fil ayn an bayyana da kyau ku wato sai muka sa musu wani abu da ake kira wani wato dindimi ciwon dindimi aka sa musu ba sa gani Abdurrahman bin Zaid bin Aslam shine yake cewa ja'ala Allahu hadha sudd bainahum wa bain al-islam wal iman Allah madaukakin sarki ya sanya wannan kyamakin tsakanin su da musulunci da imani wa hum la yukhlisuna ilayhi ba sa karkace addinin zuwa gare shi sai Allah yake innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika kun ga dazu ayat da ban kawo ba kenan cewa kalimatu rabbika alqawlu duka muka ce to kalimatu rabbika ban ba da misalin ta ba kaga anan ita ba ayat ta nuna haka cikin surati yunus innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika jiwal azab yake ne duk wanda kalmomin ubangijin da suka tabbata a kansu shine azabar ubangiji la yu'minu to ba ta bai imani ba walau ja'atuhum kullu aya ko da ko ta irin mu'jiza za ta zo musu ta yi rawul azabul alim ba za su yi imani ba sai sun ga azaba ido da ido daidai yake da ayan nan ta cikin suratul baqara cewa innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun da yace katama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum 'adabun 'azim daidai yake da wannan an fahimta da kyau ko to shine wannan ayar Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa inna ja'alna fi anaqihim aglalan wa hiya ila al-adkani fa hum muqma'un wa sawa'un alayhim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun duk ɗaya ne kai musu wa'azi ko karka yi ba za su taɓa yin imani ba domin Allah madaukakin sarki ya dubi zukatansu ya gane cewa suna cikin matsaloli manya shi yasa ya kyale su a haka ya Allah madaukakin sarki yake inna ma tunziru man ittaba zikra kadai waɗanda za ka yi wa'azi shine masu bin alqur'ani wa kashiya rahman bil ghaib sannan suke tsoron ubangiji a baki fa bashiru bi maghfiratin duk wanda ya dau wannan sifar kai ma albishir da wata gafara wa ajrin da lada karimin madaukaki mai daraja ya Allah yake ne na إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم Mm.
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Allah madaukakin sarki yace inna nahnu nuhyil mauta lallai mu ne waɗanda wato nuhyil mauta za mu muke rayar da matattu eh kenan wa naktubu ma qaddamu sannan muke rubuta abin da suka gabatar biyu wa atharahum da guraban su abin da ake nufi da athar shine abin da kai ka mutu ka bari ana kuma yi irinsa shine atharahum Allah yake wa kullu shay'in kowane irin abu a sai na mun kiyaye shi fi imani cikin wani littafi mubinin mabayyani wai na abubuwa uku shi za a sai wani daga cikin magabata in yazo yana biya wannan ayar sai ta kuka saboda abubuwan da ta kunsa za ga abubuwa ne waɗanda suke manya inna nahnu nuhyil mauta ka kalle ka da kyau Allah yake mu ne waɗanda muke rayar da wato matattu wa naktubu ma qaddamu min al-a'mal sannan muke rubuta ababan da suka gabatar na ayyuka wa atharuhu da kuma gurbin mu dawo kan aya inna nahnu nuhyi al-mauta ay yawm al-qiyamati wa bi isharati ila anna Allah ta'ala yuhyi qalbu man yasha min al-kuffar alladhina qad matat qulubuhum bi dalala wannan aya tana nuna cewa Allah yana rayar da zuciyar wanda ya ga dama daga cikin zukatan kafirai wanda dama sun mutu tuntuni yake bayadin ba da zalika ila alhaqi Allah ya shirye da su bayan haka zuwa ga gaskiya idan ka ga wani ya dade yana kafirci kuma lokaci guda Allah madaukakin sarki ya gane shi ya dade yana kan bata lokaci guda Allah madaukakin sarki ya gane shi isa kamar da muke fada ai da yan jamhuriyar ce murna cewa malam Masaudu matakin malami malam ya ya rasu wato mu murna da muke mai su suna murna cewa an rage iri ga wanda yake takura musu mu kuma muna murna cewa Allah ya ce mu ke ji ya gane dan malam Mas'ud yana cikin mutanen da ba na manta mukabalar da suka yi wato da malam Kabir Bashir Abdulhamid KB da na Kogo ayati da na Kogo sun yi mukabalar ne a lokacin sun dau awoyi suna bugawa shi malam Mas'ud a lokacin bai ma yadda Muawiya musulmi bane kwata kwata wallahi bai yadda ba kuma yana da hujjojinsa da yake karantowa malam kabiri ya ji ma ya ga suka ta bugawa wanda yake kan wannan akida yanzu ya musulunci ya gane cewa duk abin annabi gaba ɗaya ya yarda da shi ba muna za ka yi mai ya mutu akan wannan akida ba ai mu takaicin mu shine malam Mas'udi ya mutu yana abun dan tabori wallahi shine takaici amma abin murna ne akan cewa Allah ya taimake shi ya gane yanzu sabon annabi gaba ɗaya almajiransa ne ba kuma ababen zaki bane sannan Allah ya karɓi rayuwarsa haka kuma sannan mutuwar mutum ya mutu ta hatsari shi yake nuna bai cika da imani ba ka gaya mun wanda a danginsa ba mutane hanyar hatsari ba gaya mun in dai hatsari shi yake nuna cewa mutum bai cika da imani ba to mutum- wallahi sun makaro domin kai ma da kake murna baka san a wata hanya zaka mutu ba wa ma ta da nafsin bi ayi ardin ta mutu shi kenan idan babanka yanzu ya zo ya mutu kai da kake murna a hanyar hatsari ya mutu dan wuta kenan kaga wannan akwai rashin hankali akwai rashin hankali yo shekara goma baya mutum nawa muka rasa a unguwar nan ta hanyar hatsari kawai daga hanyar wani aurawar aure da muka je mutum nawa mutum goma sha shi ke nan zai mutu dan sun yi hatsari a kan hanyar kwatacciya suka mutu wannan akwai in ibadul basira akwai kyaushewar basira saboda haka mu muna kai malam mas'udu murna yace Allah ya taimake shi ya bar harkar tamuri ya dawo ya kama musulunci na kwarai dan ina da magana su da wato wani da ya awa biyu da rabi yana maganganu na banza cewa su murna suke ya rika kwana cewa Allah wai alhakin su ne to kaga wannan baya nuna haka kana tabbata Allah ya shiryar da kai ka gane al'umuru bil khawatim haka ake faɗa al'umur bil khawatim kullun kyakkyawan ƙarshe muke newa ai wallahi duk wanda ya sake mutu yana ta moranci yana zagi Abubakar yana zagi Hausa Umar yana zagi Muawiya yana zagi Hafsa da Aisha wallahi ba aljanna su zai shiga ba sai dai nemi wata Allah sai dai nemi wata amma ba irin wanda za su shiga ba bai ita ba to saboda haka wannan shine abin da ya kamata a kiyaye muna wato muna takaici ne na kasancewa dan malam Masaudi har yanzu dai 40 mai shekara 35 amma yaro ne dan baiwa mataji dan baiwa da Allah ya masa baiwa kasan Allah akwai abubuwan da tantini shi ai za ku ji wata kalma da ya fada dan tamori da yake tambaye sa cewa da ake cewa duk ɗalibai ke cewa duk ɗaliban ka ne malam yana cewa duk wato in da ɗalibai na ne yanzu ba ɗalibai na bane yace muna so a yi mana bayanin su waye ɗaliban dan mu yi bayani wata kila ba a ji abin aka san haka ne kun san Allah akwai abubuwan da shi ya rika koya ba shi yace wa ai da ya sake yin karambari ko wallahi sai ya gaya ba cewa to kaza ba ka iya faɗa ni na koya ma kaza shi wannan din da suke gani shi sa ai duk gaba ɗaya tafiyar ta more ba wanda suka ji takaicin tafiyarsa har mala abba da yake nan gaban mu mazauna malami ne bi ma'anar kalma shi ma ya daina ya fita har shi gogwar ne wannan malam masaudi ne duk cikin harkar ta more ba wanda ya irin sa Allah duka saboda shi Allah ya baki jara'a zai iya bin ka har gida ya zo ku zauna ku yawa biyar shida kuna da sauna ya kawo ka kawo Allah ya bashi wato ilmul jadal shi sa babu wanda suka ji ciwon barin zakariya irin sa kuma ganewa ya zo ce ya zo ya gano cewa magana a rika magana kan fi'atul waqiya a ce kaza ana zagin su ma'awiyi yace duk sun gano cewa duk ƙarya ne Allah ya yaje musu abin da suke kullun haka yake fara to saboda haka wannan ba abun aiwa murna bane kuma mutuwa a wunta kai shi ne yanzu mutuwa a hatsari ya zama mutuwa ba iwani hatsarin mota yanzu a Najeriya ma kullum a hanyar Kaduna mutuwa ake kullum Kaduna zuwa kullum wannan ba magana bace akwai rashin hankali yake wallahi akwai kawai wanda wa za su gane muna fata Allah ya gane duk wanda ba su gane ba kuma Allah ya mana maganin ke shine Allah madaukakin sarki yake to mu muke rayar da waɗanda suke matattu kaga Allah yake ilamu anna la yuhyi al-ardha ba'da mawtiha kad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta akilu mutane cewa Allah madaukakin sarki yana rayar da kasa bayan da ta mutu sai yake kuma kad bayyana lakum al-ayat hakika mun bayyana muku ayoyi da mu'jizoji da allakum ta akilu don ku zanto masu hankalta to wa naktubu ma qaddamu sanan mu rubuta abin da suka gabatar na ayyuka wa atara hudura akwai basara sai daga ciki ne ayyana tubu a amanahum allati ba ta ruwa bi anfusihim za mu rubuta ayyukansu da suke da kawukansu wa atharahum allati akaruha min ba'dihim da kuma gurbin da suka bari bayan sun mutu fa najziyahum ala zalika aida in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran wato sai mu ci gaba da ba su lada ko sharri ko zunubi akan haka misali Allah ya ba mutum kudi sai gina masallaci ko gina makaranta ko ya gina wani wakafi wani gida ne yake a rika ajiye duk ɗaliban ilimi duk wanda zai hadda Qur'ani ya zo ya ta zama a nan har ya iya rayuwarsa har sai hadda ko duk wanda ya zo yin digiri da kaza ko da gari kaza a baya shi guri ya zauna har sai ya gama ko akan wannan kaza ko kuma ya ware shi shi kawai duk wanda zai medicine yana so ya zauna a wannan gida har ya gama karatu ba tare da ya biya komai ba duk wanda wakafi ne bayan mutum ya mutu za a ci gaba da bashi lada kun ga an yi abin da ya shafi lada kenan haka ne idan ka dawo ɗaya bangaren duk wanda ya gina sinima ko gidan rawa ko wani guri da za a ci gaba da sabo ko da magada sun gada dan da yawa magadan wasu na cewa ai ba su suka ba akwai wanda suke faɗa wannan akwai wanda sun yi guri na tiya makaran malam Umar Sani bayyana na tawaji ya faɗi wannan cewa aka yi ya'yan wa'azi suke ta ba su suka ba saboda haka su kawai kyalin su kudin su za su gaba da nema wanda alhali sai da yaji abokan mahaifin da ya rika mafarki da uban yana cewa ka taimaka min ka je gurin ƴaƴa za ka ce don girman Allah su sa a daina kaza da ake yi a guri kaza shi kuma ya zo gaya ma da Umar Sani fage aka same ka aka yi musu wa yi ce ba su suka yi ba laha ma katabat wa lakum ma katabtum to saboda haka kaga shi sa muke yawan faɗa wannan duniyar kai kokari ka gina lahirar ka da kanka da yayin yanzu ba su da tabbas yawa ba su da tabbas Allah kaɗan ne wanda zai tuna ka zai ce bari ya maka raka jariya yau da siyo alewa ko qur'ani guda uku ce a za a masallaci yace zai ci gaba da harkar sa ya siyo qur'anin 2500 ya zuba data ta 6000 ai ba zai iya baka dubu shida ba amma zai rita ya shige ta kallon pornography da dubu shida amma ba zai iya baka dubu shidan ba kai shi sa yi kokari ka gina lahirar ka da kanka duk wanda ya san ya gina guri na barna kafin ya mutu wallahi ya kokari ya baka sai man sanna bil islam sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah duk wanda ya gina wani abu na musulunci wani abu mai kyau ya sunnanta wani abu to idan ya tafi yaba duniya kuma aka ci gaba da yin wannan abun to za a ci gaba da baki lada duk wanda ya aiki alkhairi idan annabi ya ce idan ba ta insani in kada amalu illa min salati idan mutum ya mutu ayyukan sa gaba ɗaya suna yankewa wannan abubuwa uku to shi kawo daga cikin shi akwai sadaka jariya sadaka jariya shine mutum ya yi duk abin da za a amfana ko me gina makaranta masallaci gina masallatan da makaranta dan da yawa wasu sukan dauka na gaya waje wani daga cikin masu san taimaka a kwanaki nake kuna manta wani abu daga cikin ayyuka shine bayan abin da ya shafi harkar da'awa masu da'awa ka gina su akwai wanda mun san su da yawa kace yana da ido a ilimi amma ba ya iya sayan littafi ka sai littafi wanda ɗalibin ilimi yake bukata ka ba shi sadaka jariya ce mai kyau kuwa domin ta fi sauran faɗi ba Allah ta fi sauran faɗi ta fi bishiya faɗi domin bishiya za ta iya mutuwa amma shi ilimin da ka littafin da ka je mai ya karanta ya karantar insha Allah ta'ala ilimin ba zai taba yin cewa ba har kiyama ta kai duk abin da ya karanto a cikin dai sanadiyar ka ya amfana da wasu to au ilmin yau ta fa'u bihi ke haka da gaya wani bawa Allah nace ka dau wannan dabi'a cewa in ka motso zaka yi irin wannan ka rika siyan littafi akwai waɗanda Allah ya ba su kokolwa ka koma da albani kafin ya zo daga baya ai sai dai idan ya je gyara agogo ya je ya bada kudi ya zauna a library ya yi karatu na awa uku sai ya fito ba kudin ba shi da kudin da jaji har daga baya Allah ya hore masu muna nan da ire-iren su akwai wani bawan Allah yana nan saboda kokolwarsa ɗaya daga cikin sunan malamai manya ake gaya ba amma wallahi sai dai ya je ya arimi samun kai sai kwana kaza to Allah ya danye karɓi littafin ka sai ji dubu uku kafin sati ya gama biyawa zai dama da abinka baya cinye littafi zai karanta ya dama da jiran da kai zai dama da ji amma fa ya biya in aka zo ana tattauna matsalai ne shi ma zai saba shi domin ya karanta to akwai ire-iren waɗannan waɗanda in ka je musu littafi ka taimake su ba shi ma sadaka jariya ce musamman yanzu yadda ya riga ya motsa za ka littafi wanda za ka yi amfani da shi mujalladi biyar ya ce ba dubu tamanin da biyar misali kuma dole kana so ka zama ɗalibin ilimi na gaske ka siya in ba haka ba za ka ji za a zo wata matsalar kai shiru ba kai saka ce koyi ba domin ba karanta ta ba kuma tana wannan littafin saboda haka ire-iren wayannan abubuwan ya kamata masu kuɗin mu su gane gina masallata da makaranta yana ɗaya da yafi abubuwan da suke sadaka jariya to shine wa naktubu ma qaddamu wa atharu kaga sun ba da wannan wato kofar akai sannan kuma kun ji wannan shine sadaka jariya gaba daya magana ta biyu kuma ce ce abinda ake nufi shine kudahu ila ta'ati aw al-ba'tiya ta kun da mutum zai zuwa ga gurin lada ko sabo duk wanda ya to yanzu gurin karatu ta kun da kake daga inda ka to har zuwa ran lada ake rubuta ba shine wa'ata rahudin banda wancan da muka ce duk abin da kai ka bari na alkai ko jari to yanzu takun ka zuwa gurin alkai ji yake ne haka wanda ya taku ya tafi gurin tasu shi ma duk takun za ana rubuta bar ne jini shine asara wanda to ma haka imam mujahid ya faɗa an bayyana da kyau ku shine magana ta biyu shi yasa suka ce wannan magana imamu katada ma yayi wannan magana suka ce abin da yasa suka dauki wannan tsarin shine hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda cewa wata rana mutanen Banu Salima sune wato suka zo suka ga akwai sufai akwai guri a gefen masallacin Annabi alaihi salatu wasalam in sun tayi tawowa sallah suna tawowa ne daga nesa iska ne ma alfarma gurin Annabi alaihi salatu wasalam suna zo ka zo daga ungoku kina kuka da masallaci saboda tafiyar da suke yi doguwa shine Annabi alaihi salatu wasalam wato yake da su me yasa kuke so ku dalan kace dan mu yi kusanci da kai ya rasulullah saboda mun yi nisa ina annabi alaihi salatu wasallam yake wato makanakum tuktabu asarakum ku zauna a gidajen ku za a rika rubuta muku duk taku da ilada za a ba ku shine malamin ke ji tawowa zuwa masallaci ya shiga tafiya a gurin duk wani alkhairi da za a iya zanto yana da nisa ka taka a kafa kaji ko ka tafi zuwa wannan gurin shi ma ya shiga shine abin da ya faɗa shine innahu balagani annakum turiduna an tantasiluna qurbal masjid cewa na samu labarin kuna so ku dawo kusa da masallaci suka ce kwarai ya rasulullah kada aradna zalik hakika mun nafa ta haka sai ce ya bani talaba diyarakum tuktabu asarakum duk ku dauna a gidajen ku za a rika ba ku ladan takun da kuka yi aka annabi ya faɗa zai ya faɗa haka sau biyu ko uku diyarakum tuktabu asarakum ku ba ai ai inda mu diyarakum ku zauna a gidajen ku za a rika ba ku ladan takun da kuka yi saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura to shine Allah madaukakin sarki yace wa nafsu ma qaddamu wa athara yace wa kullu shay'in ahsaynahu kowanne al'amari da kuke gani komai mun kiyaye bi imamin mubin a cikin littafi wanda yake mabayyani Allah yace yawma nad'u kullu unasin bi imamihim ai bi kitabihim ku tuna ranar da zamu kirawo kowanne mutane kowa ya zo da littafinsa a hannun a hannun sa da dama ko hagu ko da Allah yake wa bi al-kitabu wa bi adin-nabiyina was-shuhada za a sanya littattafan su kowa waji abin nabiyina wa shuhada a zo da annabawa da shahidai ko bi alkitabu fatara almujrimina mushriqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ko ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira ولا يظلم ربك أحدا وكل إنسان ألزمناه دائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا yalqahu mansura nikra ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba duk wayannan suna ƙara bayani ne akan wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin sai Allah yake ne na'am wa qulil lahum matalan ashabal qaryati ijja'aha al-mursalun إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون Allah madaukakin sarki yake wa Ibrahim lahum matalan ka buga musu wani misali ashabal qarya na ma'abota wani gari shine malamin suke Antakiya garin Antakiya wani gari ne daga garuruwan da suke biyayya ga garin Rum. Domin Rum shine babban gari a lokacin, to shine Antakiya da. Ija al-mursalun lokacin da manzanni ƴan aike da kadu suka zo musu. Allah yake idza arsalna ilayhi muslimin. Kacin lokacin da muka aiko musu da mutum biyu. Fakadabuhu ma maska qayyatar. Allah yake fa'azzazna bi salisi. Sai muka karfafe su su wannan manzannin guda biyu. muka karfafe su da na uku inda an kare kare ta bido bara a karo da su zama mara iska zama su uku fakalu duk su uku sai suka ce inna ilaikum mursali mu ba yan aikin Allah ne zuwa gare su yan aike ne aiko ma kai zuwa gare su ya suka ce قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون يشركون amin وما علينا إلا البلاغ المبين Allah madaukakin sarki yace qalu bi suka ce ma antum illa basharun misluna ku ba komai bane face mutane kusan kusan ne yadda muke mutane kuma ku kuke mutane kina da aqida cewa sai da tiro malaiku amma ku su a mutane za ku zo ba za mu yarda da ku ba wama anzala rahman min shay'i ta'addanci ne biyu suka ce kai bari mu ga ya muku ai Allah bai saukar da komai ba ma ba wani abu da ubangiji ya rahmani ya saukar mu ba mu san shi ba in antum illa takdibu ku ba komai bane ai ma antum to ma antum ba komai bane ku illa takdibu na face makayyata kawai kurukuru suka ga musu wannan kalma amma ne suka ba su amsa kalu shi suka ce rabbuna ya alamu inna ilaikum lamursal wannan shi yake nuna ma suna da hakuri su kansu manzannin kace ubangijin mun kuce makaryata ne mu to ubangijin mu ya san cewa mu manzanni ne zuwa gare ku ai kaga alal akalli mutum yace ba makareci ka ce wallahi sai dai ke ne makareci ai in kai wannan ba za a ce kana da sauki ko tunda kaga iya wannan ka tsaya ni ba wallahi ba kariya nake wa sai dai kai ne makareci amma ba su faɗi wannan ba in ka tsaya akan cewa to ubangijin da ya aiko mu ya san cewa mu manzanni ne tunda ku kun karyata mu wannan yana nuna ma juriya kuma malamai suka ce a karkashin wannan kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suke faɗa cewa yana nuna cewa wanda ya je gurin mutanen da zai tattauna da su musamman bai san su yana buƙatar duk yadda yake da zafi ya samu juriya domin abokin adawa wanda zai tattauna da shi wanda za ku yi mujadala da shi mutukar ya gane cewa zai iya promotion ɗinka a lokaci guda to zai nasara a kanka ko ka fi shi gaskiya da zaran mutum ya zo akwai lokacin da zai ai ba ku ga abin da lauyoyi suke yi yanzu ko a kotu da an zo mutum kawai zai je ba wata kalma suna fusa ta ga to sai an yi nasara a kansa isa ake tafiya yi da lauyoyi ma sai ka dau lauya sai ana ka magana domin shi ya san terminology ka kai baka sani ba akwai kalmomin da ake yi da wani yaro zai ce sai kalle ke ce dama ka taba yi wata ka taba refin din wata ni din kai kariya kake munafiki dole ba wannan ya gaba da kai to yake dauki kalma kawai da zai jefa ba to kaga kalma da suke faɗa kenan idan za ku tattauna da mutum idan ya zo ya fara dewo ba kalmomi to so yake ya fita taka da zarar kai fushi kuwa to duk yadda hujjoji suke yanzu kokari za ka yi karama abin da ya ba kuma hujjojinka za su fata da zarar kai fushi da wannan kalmomin suke amfani to kaga wannan manzannin da za mu zo mu ji suwaye dan muna buƙatar mu ji suwaye manzanni ne da Allah yake aikowa domin za mu na annabi Isa ne idan haka ne za mu ce to annabi Isa ba shi kadai Allah ya aiko a lokacin sa ba ya hada shi da wasu manzanni ya kamata mu ji wannan magana sati mai zuwa saboda haka idan kuma manzanni ne to wannan gari annabi Isa ne ya tura su da kansa ko Allah ne ya aiko shi za mu ji wannan magana to shine Allah madaukakin sarki yake wato da kan suka ce mu mun san cewa ubangijin ya san cewa mu ilaikum la mursalun mu manzani ne zuwa gare ku ma alaina ba abin da yake gare mu kuwa la saqo illa al balagul mubin in ba isarwa wanda take mabayyaniya ba abinda Allah ya dora mana kenan kawai mu zo mu ga ya muku kuma mun faɗa kun zage mu sai a ciki kenan mu dai mun isar da namu abinda Allah zai muku kuma shi ya sani sai Allah ya ce قالوا إنا تخيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم نعم.
أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون Allah ya ce kalu sai suka ce inna ka ayyama biku ai mun gama tamfa ku in ji wa'annan mutanen suke gaya wa'annan manzannin da aka tura mun tamfa ku duk wani bala'i da ake fama da shi a garin nan da yunwa da talauci duk ku kuka janyo wani shi wadanda canji kenan shi za a ku ga ba a so ko kana son mutum a harkar siyasa ko ba ka son sa karka yadda ka tamfa shi saboda illa kai za ka yi wa kanka illa wallahi matsalolin kanmu za su dawo sai zama to mun dauko ɗabi'u irin na jahiliya kawai idan mutum ya zo ba ba competency kawai ka ce ya iya ko bai iya ba ya ji kawai bai kware ba ko abu ne yanzu aka sa mutum yana abu nan da ba cire shi ake ba shi ne kawai shi ne kawai abin da ake amma ku zauna yanzu abin mutum ya zo yana kai ana ta ba shi da ba ya ƙi ci an zo kuma ya ƙi tarewa ai surutun ku na banza ba abin da zai yi kawai ku sa ko ce cire shi ko ba shi bane mafita amma surutun ku kuna kai yana tarin yana ta tsula yasa za a daina cin ku ne to shi za ba shi da fa'ida ku rufi ta cewa ai wani kawai shi yake shi don haka da za ka ga yan kallo suna yi surutun ba shi da fa'ida kawai a aikace ko cire shi ba haka bane yawa amma wallahi wani surutu da za a zo a yi kai a gefe la muhalla lahu min al-iraq ba shi da fa'ida idan kai dan kallo ne ma kula din kunne za ka wanda yake surutun kai bata ba da yake domin kai ba abin da za ka yi to kaga nan da'irukum ma akutun tambar cewa illa ta dayyana bikum ku kuka janyo mana duk matsalar da muke ciki a garin nan la in lam tantahu mutanen ka ce wallahi ba ku dina zuwa ba wannan wa'azin da kuke mana na ranzu mannakum sai mun jefe ni ba kuma kala biyu akwai na baki zoji ta wannan magana cewa duk kuka janyo mana ni ba kenan da maganganu na baki ko kuma a yi aikace da duwatsu duk magana biyu ta hau wala yamassannakum minna azabun alim to ga cikin karin bayani wallahi ba mu kaddana muku azaba in ba ku dena zuwa ba za mu dake ku kenan sai wannan manzannin su ku ne zai rubi eh kalu diska ta dai rokum ma'akum ai san ku ku yana kan domin dabi'a su shine fa idza ja'atu mul hasan tu qalu lana hadi wa in tusibum sayyi'atin yatayyaru bi musa wa man ma'ahu ya Allah ya ji ala inna ma ta'iru ma'indallah annabi Musa aka suka yi mashi ma kaga wannan suratul arab kenan suratul naml istayyarna bika wa biman ma'aka qala ta'irukum inda Allah sannan ka kowa suratul nisa kuma Allah yake wa in tusibum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indi qul kullu min indillah fama li ha'ula'i alqawmi la yakaduna yafqahuna haditha saboda haka ba a so mutum ya dau irin wannan tsarin kamfin ya kai sai Allah madaukakin sarki ya ce in zikirtum sai suka ce kawai dan mun muku wa'azi daga yin wa'azi zai ku ce dun mu muka janyo bal antum qaumun musrifun bari wannan magana ku mutane ne wanda kuke wuce gona da iri irin wannan jahiliyar ba suna yi za ga mutane yanzu akwai baiwa Allah da take gaya mun cewa wai mai gidanta mai biyar biyar ne gurin malamai ake cewa gurin bokaye yana da biyar biyar turan nan rashin sa'a daidai ya kace yana da wata uku sai suka ce da shi in har ita wannan din da kake yawan kumbulan din ta gaba ɗaya kuɗin ka ba dalilin da kake samu shi ne wai nan da ta ɓata ba da yake dan kawai an ce dalilin ki nake samun kuɗi yace to wallahi kowa za a yi uwar uwa kowa ya rasa da gani yake dan girman Allah yanzu wannan wannan ai shi ne na wada irukum wa ma'akum din tanfi ya gama tanfa ya yi da abin da wancan ya dora shi akai ya yarda cewa komai wa dalilin wannan shi yake ce wato ne fara kafa da ne baka kafa wancan fara kafa ce da idan ka aure ta kaza wannan musiba har ila yanzu sun goge har a kalkuleta da waya suna da wani application har ta waya ake yi an yi modernizing abu kawai za a duba ma a ce gashi kaza kaza wanda ya sunanta bai ganta ban kafa da sunan sai ta wani calculation zai hada ya ce bai hada ba shine za ga ya kawo kuɗi ya zo ya ta rigima da ita sai an karɓi kuɗin wallahi haka kawai ya ce kaza sai ma kuma ba abin da sai ba sai da ƙarshe za ka gano cewa bokansa ne ya ɗora shi akan keken ɗera kawai ya tafi saboda haka ba daidai ba ne ka dogara ga Allah madaukakin sarki wa ka taba ji a cikin magabata an ce ba ya ji an duba ba wala in zubairu ne sai ya nemo zubaida a ina ka taba ji ina ka taba jin wannan babu saboda haka ba daidai ba ne suna yin dabaru ne kawai na hanyoyin cin kuɗi da ci kuɗin mutane saboda haka ya kamata mu kiyaye wannan muna da Allah bada hukuncin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon manta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai ɗaya daga cikin yan uwa masu halartar karatu yana zaune na hangoki zai tafi umara ranar laraba ina bukatar yan uwa su tashi a cikin addu'o'i muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa a je lafiya a yi ibada lafiya ba za mu manta da ɗaya daga cikin manyan gwamnoninmu na garin nan kowa ya zama na gwamna ne gwamnan Borno inda ba gwamnan mu bane zulu ko shakka ba ko da yaushe muna yawan tashi a cikin addu'o'in mu cewa wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki ya masa baiwa na tausayi tausayin talakawa ku koma ku ji irin abubuwan da ya yi kwanan nan na maganar cewa fanjo da gratuity kun san ba wanda aka yana irin gwamnatocin mu irin yan fanjo to ya ce yan fanjo shekara goma sha biyar ya ce a biya su kuma ya ce wajen biyar su ko ya kawo da yake so kowa a wanda yake da wannan wannan irin wannan gwamnati wallahi irin su muka rasa wallahi irin su muka rasa inda ana canji mu dai a canza gari za mu ce mu a bai da mu dan san kware ko saboda haka irin wannan mutanen su muke sai da kawo saboda haka wannan bawo Allah ba za mu guje ba mu ne bar addu'a da addu'a mu randa wa cikin dangi ya wato ya ya kawo ya ya kiyaye shi ya tsare shi ya tsare lafiyarsa ya tsare mutuncinsa Allah madaukakin sarki ya tsara masa karfin gwiwa irin wannan abubuwan da yake ko shakka babu wannan abin da wato wannan bawo Allah yake yi da gidaje da aka rubuta wasu a cikin wasu lokacin gwamnati yin jiki na gidajen yake duk wanda ke marasa gidajen na ba da gidajen kyauta halak malak wannan abin irin wayannan mutanen su suke nema su suke nema saboda haka ba za mu buke ba mu ne musu addu'a ba ABC ko BBC ko a da wuce yayi ke muna gurin da yake ba ruwan mu da Allah ba saboda haka wannan ayyukan da wannan bawan Allah ne na aikin alheri duk wanda ya ji ne neman wato a gaskiya dole ya bar addu'a ko da irin gaskiya yi irin wayannan bayi Allah gaba ɗaya gwamnoni da muke da su irin halin da wallahi suka rasa shi za ke samu matsaloli a jihohi ka je ka ga yadda ya zamu iyaye masu banki da giratuti suke shan wahala ka je ka ga yanzu ba duk ma'aikaci idan ya zo ya ji hankalin da shi ne kawai ya zo yin ritaya domin bai sani ba shi ne shi kudin ko yayansa ƴaƴansa kuma sai bayan shekara nawa duk iyayen mu yanzu a kai to dan me wala mai wajen addu'a ba dinan bai san ba ya ce wallahi ba rabatin da nake amma ba za mu ji cewa mu ne mara addu'a duk wanda yake so mu mara addu'a ba ruwan mu da dabiya kai ma kai abin da suke ne ko mu ba yan siyasa bane amma wallahi in ba kai abin da suke da suke ba za mu ba addu'a ba akan ni ko kudi ko kudi ka ta mana za mu karba mu sai Allah ya shirya Allah ya shirye ka wallahi ba za mu ba addu'a me kai ba wani gwamna da zai zo ya ce mu yace ni masa addu'a ba mu idan kana so ka ciye mu ka ciye mu da kyakkyawan aikin ka kyautata wa mutanen da suke tare da kai wannan shi abin da muke yi ba kawai wannan zulumin Allah ba ku ce zargi ya ƙara ko ya ƙara masa shekaru masu yawa masu amfani duba ku gaba wa Allah nan ba wani in magana da ke dan zamani na boko sai da yake matsayin professor amma zuciyar ce kawai professor ne a harkar boko dukiyarsa amma ko da yake shi ya zai kyautata wa talakawa da shi ya haba mala wannan dinozai in ba dan Allah ne ba abubuwan da muka faɗa daidai Allah wa rubutun sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah mu rubutun sarki ya yi ba muna roƙo Allah da suna ya kyawawa ba da sibobin da madaukaka Allah mu rubutun sarki ya taimake mu Allah ya agaza mana muna roƙo Allah madaukakin sarki da sibobin da madaukaka waɗanda suke da bukatu na da kai Allah madaukakin sarki ka biya musu bukatun muna roƙo ubangiji da suna ya kyawawa da sibobin da madaukaka waɗanda suka sa aure ga waɗanda aure ta zuwa gaba Allah ya gana mu Allahumma ajina fi dunya hasana wa وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين